matasa su ne ƙashin bayan samar da cigaban kowace al'umma sai dai me al'amuran yau da kullum sun gagare su rashin ingantacciyar lafiya ingantaccen ilimi rashin ruwa tsaftar jiki da ta muhalli cin zarafi rashin tsaro rashin natsuwa da kwanciyar hankali ga kuma uwa uba rashin aikin yi hakan ne yasa cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR tare da kungiyar matasa masu bayar da kariya kan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amura da ke ciwon matasa tuwo a kuriya yosfi ta shirya kawo muku shiri na musamman mai taken hasken matasa shirin zai duba cikin irin waɗannan al'amura domin samun mafita ga matasan wanda zai dinga zuwa muku a duk ranar laraba da misalin karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi na yamma yamma daga tashar Express Radio gaskiya dokin karfe mai mita 93 a zangon FM. Gidauniyar Aminu Magashi Garba ce ta ɗauki nauyin kawo muku.
Express FM gaskiya dokin karfe a cikin shirin hasken matasa. Shirin hasken matasa shirin da ka zo muku daga nan ɗakin mu na shirye-shirye kai tsaye daga nan lamba ɗaya da goma sha hudu lami da karsant wanda kuma shine da gidauniyar Aminu Magashigar ba ta ɗauki nauyin kawo muku wanda haɗin gwiwa ne tsakanin ƙungiya ta yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa da kuma sauran al'amura da suke cewa matasa tuwa ƙwarya sannan kuma da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma ta CHR CHR cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma space cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa da kuma Uh, abu al'amura da suke cin wa matasa to a ƙwarya. misaro kamar yadda sanarwa ta tuni tabbata a shafukanmu na uh, facebook wato zainab nasir ahmad a uh, shafinta da kuma express radio nigeria shafinmu na express radio nigeria na facebook yau taken shirin hasken matasa shine alfanu da rashin alfanun kafafen sada zumunta na zamani wanda kuma kafafen sashi sada zumunta dinnan suna nan da yawa wanda yau mai sauraro zai ce yau ya ga matasa ga sunan sun cika da ɗakinmu na yaɗa shirye-shirye wanda kuma da su ne za mu tattauna a cikin shirin hannuna dama akwai zainab nasir ahmad wadda take mai bibiyar wannan ake bibiyar ta kuma ita ma take bibiyar mutane a wannan kafa ta sadarwa ta facebook kuma babbar darakta ta kungiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma al'amura suke ciwa matasa tuwa ƙwarya ta yosbet zainab muna miki lale marhaban to amin alaikum assalam a can gefen zainab kuma akwai bello sani wato shi kuma masani ne akan harkokin da suka shafi ita sadarwa ɗin da ita kafar sadarwa bello muna maka lale marhaban Na'am, baka yi sauraro sallama wa Bello. Yawwa. To kuma a ɗaya gefen can ƙuryan ƙarshen haguna akwai Musa Abdullahi Sufi shi kuma mai wayar da kai ne ga matasa a ita wannan kafa ta sadarwa.
Masu sauraro assalamu alaikum.
To, anan kusa da ni kuma ina tsakiyar matasa 'yan mata. Shatu 'yan mata ce, Aishatu Abdulhamid ce, ita ma dai tana cikin masu ita sarrafa ma na'urar da ake kafafen ake amfani da su a kafafen sadarwa din wanda tana yin amfani da ita ne wajen samar da ci gaba a cikin al'umma wato Aisha kenan Aisha Abdulhamid muna miki lalle marhaba masu sauraro assalamu alaikum Aisha ki buɗe baki.
Ok, to masu sauraro alaikum.
assalamu Yawwa ba ba ba ba ya kuke tafsa keyboard ba shi ne a gaban kira. To duka waɗannan su ne waɗanda za ku ji mu tare da su a cikin ɗakinmu na yaɗa shirye-shirye inda kai tsaye yanzu za mu tafi cikin shirin. Ina ga bari mu fara da da can ƙarshe bari mu faro ta dama bari mu fara daga Bello. Bello idan muna so mu ji su wannan kafafen sadarwa ɗin guda nawa ne ake amfani da su kuma a takaice watakila ka ɗauki koda guda ɗaya ne mu ji shi irin amfaninsa da kuma rashin amfaninsa.
To, ba ba wanda zai iya ce maka zai ce maka ga kafafen irin sada zumunta ga iya adadin su babu wanda zai iya gaya maka. Suna nan da yawa akwai waɗansu su wanda za ka ga cewa wata ƙasa ne kawai a nan ake amfani da ita. Akwai wa'inda za a ga a wani gari ne kawai ake amfani da su.
To mu wanda muke amfani da su a nan.
Eh sannan kuma akwai ko duk wayannan kafafen sada zumunta kowanne da kuma inda ya kama. akwai misali idan kana son ka sada zumunci tsakaninka da irin abokai a kowanne za ka yi akwai na neman wanda misali masu neman aure dukansu kowanne akwai nashi in kana son labarai wani kana son ka buwa inda za su ringa baka labarai su ma akwai wanda za ka yi yawa shi ne kuma daman a hakan akan haka aka gina ta mu ne dai muke mata ya san ana cewa ah, akwai wukaki kala kala akwai akwai wayanda ake yanka albasa da shi kuma akwai wayanda sojoji suke amfani su kashe mutane amma ah, me yake da suna da sunan Ah, soka alƙaluma sun nuna cewa na kicin din an fi amfani da shi wajen kashe mutane so wannan wannan shine abin da yake faruwa Ah, kowane ah, kafar sada zumunci gaskiya yana da akan abin da yasa aka yi shi Mm, mm.
za a ga suna yawan kokarin bin tsare-tsarensa wani za a ga suna bari a saka wani irin abubuwa wani kuma ba sa bari Mm.
akwai abin da misali in kai posting a facebook za su iya bari in ka gwada shi a twitter su ne za su yi blocking ɗinka Mm.
saboda kowannen su akwai abin da- Ka'idoji.
ka'idojin su akwai abin da ake gina ta kuma kafin ka bude account ɗinka ma a kai akwai yan abubuwan da za su ce maka ko ka yarda da su a matsayin ka'idojin yin amfani da wannan mafi yawancin wa ba karanta kawai zuwa muke mu ce mun yarda sai kuma an yi blocking account ɗin mu zo muna ta korafi Subhanallah.
cewa gashi an yi to a ɓangaren kuma ah, abin da ya shafi amfaninsa gaskiya ah, sada zumunta akan ah, akan intanet ko akan yanar gizo ɗaya yake kusan zan ce kusan ɗaya da ah, wannan da- da ab- duk wani amfani da ke tunanin in ka sada zumunci a waje zai baka abin da ya sa an yi tunanin cewa to bari a sauwaƙe maka maimakon ka tashi ka je wajen wani to za ka iya tura mar saƙo kaga shi kenan kayi komai kuma a sawwake kana zaune a gida ko kana kwance akan gadonka ka tura wa wani shi ma yana zaune akan gadonsa ko yana kwance shi ma ya gani sannan kuma akwai abubuwa da yawa kamar yadda na faɗa kowannen su akwai abin da yasa aka kirkiro shi so amfanin sa da yawa an kabuwa inda misali labarai ake bayarwa za ka samu labarai masu kyau misali in kawo kan twitter kafin ah, ah, A rufe.
a rufe ta a Najeriya za a ga akwai account ɗin irin su Daily Trust gidajen rediyo irin su nan su Express su Freedom su waye da gidajen ah, wannan jarida dukansu suna fitar da labaransu a nan in ka bi wannan kaga za ka samu labarai in ka bi in ka irin su Facebook za ka iya sada zumunci da mutane kala kala wasu su ma da baka san da su ba Ah, in ka bi har irin su LinkedIn wanda ake neman aiki da su da kuma ake sada zumunci tsakanin ma'aikata shi ma zai taimaka ma wajen samun aiki ko ka san manyan mutane da irin waɗannan abubuwa so akwai amfani da yawa gaskiya To mun gode kwarai malam Bello Sani. Musa Abdullahi Sufi. Bello ya gaya mana misali kafafen yaɗa sadarwa suna nan iri daban-daban kuma kowanne da irin yadda aka yi yi shi. To ban san ta ɓangaren ka ba. Ya kake kallon waɗannan kafafen sadarwa aka san watakila yadda Bello yake kallon su.
To, kafafen yaɗa la- na sadarwa.
Ta ɓangaren da- alfanu da rashin alfanunsa Duka game.
kirkiro shi musamman ka ɗauki Facebook Mhm.
da Mark Zuckerberg da abokansa suka fara kirkirar shi a university. Kafa ce ta mu haɗu mu tattauna abubuwan da ya shafe mu a matsayin abokai.
Mm.
Shi ne asalin tunanin. Saboda haka asalin tunanin duk wata kafa eh, ta wannan tana zuwa ne da tunanin cewa za a yi amfani da shi domin amfanar da kai da al'umma.
Mm.
To, ko a nan Najeriya misali waɗanda suke amfani da shi shekaru can baya, Mm.
irin su lokacin ana amfani da su Yahoo Group, Mhm.
an yi abubuwa na tattauna abubuwa ina iya tuna lokacin da aka ja in ja da su um, sarki mai murabus Mm.
akan abubuwan da suka shafi ƙasa.
Mm.
Duk saboda ne a fito da wannan abun.
Mm.
Amma abin da ya faru ana cikin tafiyar kuma sai su waɗannan da suke amfani da shi wannan dan ci gaban al'umma da ci gaban kan suka fito da kansu aka san su wasu har suka samu mukamai a cikin gwamnati Mm.
sai kuma suka kasance suna cin amanar mu ana.
To, yadda suka cin amana shine suna amfani da wannan kafar suna batar da tunanin wasu daga cikin waɗanda suke tasowa ko nuna musu cewa wannan kafar ke amfani da kaci mutuncin dan siyasar da baka kauna ko malamin da baka so Mm.
so mu anan maimakon mu kalle shi ta amfani irin da shi zuka bag yanzu duk buɗe facebook din da kai Mm.
yana da wasu yan daloli so kusan duk ƙarƙiƙa bawan Allah nan kamar da dango ta misali ke samun mutum to shi ma duk dakika da yana samun kuɗi.
Daga- ba ma shi kaɗai ba kaɗai Mm.
a nan Najeriya ma akwai waɗanda suke kasuwanci da amfani da wannan kafafen wannan ɗin. to abin da zamu duba shine mun riga an tafi yanzu an yi nisa amma fa abin da zamu gane shine shi kafar yaɗa sadar sadarwa nan na zamani kamar fa yadda kake mu'amala a wannan farfajiyar kana ganin kai da waya ne to gaskiya ƙarya mutum yake abin da kake yi kusan ɗaya ne da kana yin shi a bayyane Mm.
abin da mutane wasu ba su gane ba san da kake kallon waya kai kadai kake ta tofa abin da ya zo maka baka tunanin shin ina tare da mutanen nan ido da ido zan iya Zan iya faɗa wannan faɗa.
magana? to ɗaya daga cikin abin da ke janyo matsalar da ake samu shine saboda wayar tana sakawa tana kare kana jin kamar kai ba daidai bane sannan kuma yawancin mutanen da suke cikin amfani da wannan kafar mutanen kirki ne ko a nan Najeriya ko a jihar Kano kashi 90 80 masu amfani da ita mutanen kirki ne sa ba daidai ba yadda mutane suke ɗauka ai kawai amfani da social media din ma kamar kamar yanzu lokacin jarabawa da yara suka faɗi kin ga shi ma rashin adalci ne ka ce wai amfani da waya a social media shine yasa yara ba shi bane ba binciken da ya nuna mana yanzu abin da tabbatar mai shine lockdown da aka yi shine babban matsasudi ba kallon arewa 24 ba ba wani wannan ba wannan magana ce ta cewa social media ma in kai amfani da ita kana da hanyoyin da za ka samu mu da muke Ka karatun sa ilimi.
PhD yanzu muna da group group da ake PhD kasashen duniya wallahi da ka shiga kana neman wata shawara sai mutum sama da dubu su baka shawara kuma kana ɗauka ana so ita kafar nan gaskiyar magana duk abin da ke so ka zama zaka zama da ita kana so ka zama mawaki ne kana so ka zama mai makarancin alkur'ani ne kana so ka zama ɗan rawa kana so ka zama injiniya pilot duk in ka shiga akwai yanda za a samu waɗannan bayanan cikin sauki da kwanciyar hankali to amma nauyin da ke kan mu shine a ci gaba da irin wannan wurin jan hankalin mutane cewa kafan nan fa abin da ke tunani kana yi yanzu idan na shashanci ne nan da shekara goma wataƙila sai ka fito kansila za ka ga an fara fito maka da sakon na abin da kai Subhanallah, subhanallah, Allah ya kyauta. Aisha Abdulhamid, na san ki ta fannin ƙwarewa wajen alfanar da matasa ta kafar sadarwa. Wane irin haskawa matasa domin muna so mu ji alfanun kafar sadarwa to ta sigar da ke kike amfani da shi wani irin alfanu zaki gaya mana na kafar sadarwa ta yana da shi wanda har kin- kina amfana da shi kuma ya kamata mata- matasa su masu amfani da shi domin su karu.
Eh to assalamu alaikum.
Amin wa alaikum Ana salam.
jina ba?
Ana Ba jinki.
kina daga Eh, baya.
ana jinki.
To gaskiya dai ni ta bangaren da zan yi magana akan social media.
Mm, Um, kafar yada mm, labarai kowane iri ta Mm.
fannin ilimantarwa, Mm.
nishadantarwa, mm.
hargitsa jama'a da ake yi ma.
Subhanallah.
Komai ta nan yake fitowa da Sosai.
gaskiya da ƙarya gaba ɗaya komai ta nan yake fitowa.
mm.
shine yanzu babban wannan abin da muke yi da social media wanda shi ya kamata kamar a ce Kowa kowa ya yana yi.
rinjaya a kan shi shine kowa yana rayuwa ne don kuɗi Haka ne.
kowa yana rayuwa ne don sana'a Mm, ina Najeriya ina business ina amma zan iya sayarwa a India zan iya sayarwa a China ba tare da Najeriya mm, so instead mutane yanda ake zama ana chatin wani yana following group talatin mm, wata tana da account a TikTok mijinta ya fita kullum ita ce rawa bin su kallabi kana ɗorawa mm, like in kin yi maganan nan kina da influencers na followers da yawa mhm, so instead wannan ta ya zaki combating social media into abin da kike na sana'a Ya za ka ka juya ta maimakon Juya shi, shashagare yawwa, walle.
shashagare walle da kake yi Mm, saboda yanzu in zan zauna in yi rawa in burge ku haka ne mm, in zan dora sana'ata ba dole wani ya bi ni ba mhm.
amma ko sana'ar da zaka yi ai ana dora ne da nishadi da wasu Mm, abubuwa mm, da in je in hau kan handle ɗinka in dinga kallon inda kake zuwa me kake yi gwanda in ɗora maka sana'a ta yau in baka siya ba jibi za ka siya mm, ko dan irin me ake cewa review da ake ɗora na review, mm, success story da mm, ake yi ana ɗora mata suna zaune a gida mostly in sun gama abin da suke yi sai su hau karatun littafi a cikin waya mm, so ba ki da jari ba ki da komai na ga ke kina sai da atamfofi ramma da Allah zan ɗauki hoton atamfofin ki zan ɗora a group in an siya zan karɓa zan ɗauki kuɗin in baki in cire riba da mm, ki sa jarin ki ko kwandala ba amma kin ƙara a ciki mm, kin ga kin huta yau ba a turo min part 1 din soyayya da shakuwa ba yau ba a turo min part 2 din kaza da wani abu ba kuma inda abinda mu ba ma ganewa mm.
mu fa muke kashe kuɗin mu muke hawa social media din nan so why not ka dawo da kuɗin ka har ka ci riba da zai zama na sub din nan da kake yi a cikin riba ka kake yi instead kana wasted kuma yanzu in kai ba wani influencer bane ba zagi ma kake ji a kanka da yawan abubuwan da kake yi saboda komai abin da ake duba waye kai Mm, ka ko kun- abin banza kai in kai wani ne ba a damuwa Mm, amma in baka da komai za ka ga ana ta wancin ana dora ha ha haji ba abin da wallahi haka ne mm, saboda rashin abin yi da ya mana yawa kuma majority mu din nan gaskiya bangare bangaren mu mun fi rashin sanin amfanin kafar ya- yaɗa sadarwa saboda ni ina yin training mm, zan tara mata Bada dubu da horo.
maza Mm.
in koya maka yau me sana'ar ka kuli kuli nake siyarwa mm.
dan tambaye ka ka dauke ta da muhimmanci to yowa zai siya zo mu gyara maka kuli kulin nan ta yaya zaka yi shaɗan sa shaɗan kofi mu dan yi twistin gwangwanin a yi bidiyo mu dora wani ya ce ka me wannan kamar alawan madara aka sa mata chocolate sai ka ce kuli kuli ne Mhm.
za a ce mu ji inda daɗi in siya wani zai baka recommendation a kansa so ka kin gane amma mutanen mu yawanci ba su ɗaukar ma wannan shawarar ta wannan bangaren sai su ga kamar ɓata lokaci ne wanda kawai in je in dinga bin social media din wanda ya zama popular yana a Wanda aka sayaro, sani sosai.
wanda kuma shi zaka je ka biya kuɗi Ka ya yi kalla.
maka influencing wannan a a- business din naka To.
shi zaka ba naira dubu biyar ya ɗora maka Mm.
in ya ɗora maka ina za a ganka kana a sayyaro a fejin ka ka ɗora kallabi Mm.
kin ga ai wannan cewa kayi kamar violating rights ɗinka ne ma saboda ko a yanzu mark shi yake da facebook yake da instagram Mm.
yake da whatsapp Mm.
amma yanzu komai advocate ɗin da yake ba wai ta asa da zumunci ba ne ta ya za a koma a dinga marketing ana promotion ads kuɗi suna shigar mishi kai ma kuma kana samun kuɗi Wato dai Yanzu tallata shi kawai a shi ne- tallata shi ake.
shi ne kawai za a baka training kyauta da horo da komai ba za a karɓi kwandalarka ba amma at the end kana da riba yana da riba saboda kai in ka ɗora mutum dubu sun siya kuma recommendation ne ni yanzu kullum na hau instagram ba ni da aiki bangaren aiki na me nake yi zan dinga following wanda suke da followers sosai na san cewa success story ne ya kasu da wannan me suke yi zan hau Wato kuɗi wani mai kyau.
labari ne na Yawwa, gafara da eh, suka ci.
dm wane me farashin abinka menene kaza da kaza hint nake karawa ba wani abu ba so amma mu kawai kawai burin mu shine mu je mu following wanda muka ga kawai cewa yana ta girgiza ko ya tara wasu abubuwa ko ka dinga ƙara mai ƙarfi ƙarfi tunda wanda yake da followers yake da yake da influence akan social media din ka je ka bi shi kai baka da komai in za a shekara ba zai taɓa faɗa sunan ka ba ko like kai bai san da kai ba a ciki ba wani recommendation da zai baka ko kuma wani abu kuma ko ta hanyar me yake da suna sada zumuncin ne ai akwai groups kamar na karatu da ya faɗa ai suna da amfani saboda yau ko exam kuke yi a cikin makaranta kana zaune a gida zaka yi jarabawa wasu ba sa kwanan hostel ba sa abu zaka hau directly zaka yi tambaya kuma za a baka amsa ai kin san kayi amfani da shi ta yanda zaka amfana da Amfana ta kanka bangaren ilimi.
yawwa Sannan Hajiya Aishatu Abdulhamidu mun amfana kwarai da gaske daɗin matasan kenan. Matasa. To, ma- ma- Malam Bello ka yi dariya, ai ka san al'amarin matasa ah, azimin ne, kuma inda za a ce yadda kuka fafaɗa ɗin za a ajiye a yi wannan amfanin. Ina ji da yanzu duk matasan mu sun zama masu kuɗi ba za mu samu wanda ba suke zaman kawai ba. Malama Zainab Nasir Ahmad, na san cewar ke ma kina kai komo a harkar wannan kafar sadarwa musamman Facebook kuma ana bibiya ki kwarai da gaske akan irin abubuwan da ke. Shin me za ki haska mana ta bangaren rashin alfanun amfani da wannan kafa ta social media wato ita sada zumunci ta social media.
Salamu alaikum karo na biyu.
Amin wa alaiki.
Duk da dai yan uwana sun yi bayanai sosai da Za sosai.
ki Ni iya bayanin da ƙara.
zan yi, Yawwa.
eh, ƙarin da zan yi.
Mm.
Ita social media da kuke gani kamar tunda kamar wani sabon abu ne zan ce ko wani bakon abu da ya shigo rayuwar mu wanda da babu shi wanda da shekarun baya ba a san da shi ba da kafin ka je ka ga ka kai sako sai ka je ka bi wasu process da in in muka ji iyayen mu suna bada labari sai mu ce kai gaskiya kun yi kokari yanzu sai a kafin ma ka tura wani sako sai ka bi wannan hanyar ka bi Mm.
amma yanzu komai ya zo mana cikin sauki kana kwance akan gadonka 24 hours duk lokacin da kake so kai Awa, magana da ashirin da hudu.
wani zaka tura masa sako kuma zai gani zai duba zai yi responding ya baka amsa a lokacin da kake so da sauransu to ya zama kamar wani rayuwar mu ta biyu ya zama kamar wata duniyar mu ta biyu bayan rayuwar da muke ta zamantakewa ta zahiri ita social media kamar wata zamantakewa ce ita ma da muke da ita wanda muke da jama'a muke da mutane kamar na al'amuran yau da kullum ni ba zan ce social media tana da akwai alfanu akwai rashin alfanu amma kuma ya danganta da kai a matsayinka na mai amfani da shi kai amfani da shi ta wannan kafar yawanci mutane ni ban ce nishadi yana da matsala ba saboda kamar yadda aka ce rai da dangin gora ne sai da nishadi da sauransu amma kuma komai a matsayinka na dan adam kasancewa kana da limit ya zama cewa ko me kake yi ka Kana da duba- tsari.
kana da tsari ka duba shin wannan abin zai amfane ni ko ba zai amfane ni ba to ni shin wane ne ni ni me addini na me al'ada ta me rayuwa ta da kuma mutanen da nake tare da su wasu suna amfani da social media don amfani da matasa domin su cimma wasu burinsu yanzu ya kai ya kawo cewa kirikiri zaki ga 'yan siyasanmu sun mai da matasa kamar wasu almajirai sai su ba su kuɗi ɗan ɗan abin da bai kai ya kawo ba su ce su sa musu data ko su sai musu waya don su rika amfani da shi wurin cin mutuncin yan adawarsu na siyasa gaba ɗaya sun mai da su tun da dama an ƙaga mana rashin aikin yi karatu har hanyoyin Agawa aka yi masa.
ragowa suka yi saboda su a matsayin su na masu rike da madafin iko masu mulki me yakon su gyara wa'annan abubuwan da za a samu wa matasa rayuwa mai kyau a sun gwammace su ba su wa'annan yan kuɗin dubu biyar dubu goma su sai data su hau su ji daidai suke da kowa komai girman mutum komai girman malami komai girman waye kai a ciki yanzu ya ta kai ta kawo tarbiyya ta taɓarɓare sai kiga an ɗauko babban mutum wanda inda ba social media ga- baka isa ma ka ce ka gan shi ba amma kuma za ki ga an ɗauko shi an saka hotonsa an ci masa mutunci an ci zarafinsa an gaya masa baƙaƙen kalamai kuma a haka an maida abin ya zama kamar wani yana neman ya zama ba wani abu bane ba a cikin al'umma wanda a da idan aka zagi malami ji za ka yi kamar an yi sabo amma yanzu an maida zagin malamai da cin mutuncinsu ba wani abu ba sam- saboda Abin social dariya ma.
media Mm.
sunan dan siyasa ba a mai da shi a bakin komai ba eh mun ji cewa dai suna kuskure sun yi mana ba daidai ba amma kuma musamman ita wannan twitter din saboda ni lokacin ma da aka ce an dakatar da ita gaskiya na yi farin ciki sosai saboda aka rika amfani da ita domin ganin cewa an tada hankali an tada zaune tsaye an kago mana da wani yaƙi wanda muna zaune zaman lafiya kuma duka da matasa ake amfani Subhanallah.
su ne za ki ga sun fito da wani hashtag an kirkiro wani abu an fito an an an tunzura mutane an an fusata su sun fito suna neman su dauki doka a hannunsu wanda ba haka ne ya kamata ba to kin ga duk wa'annan wasu rashin amfani ne wanda eh an ji a baku ku yi nishadin ma hankali kwanta a an mai da shi wani abin ta da hankali wani wani abin hargitsa ta da zaune tsaye da sauransu bayan zaka iya amfani da shi domin canza rayuwar al'ummar da kake ciki ni kamar misali ni social media yadda na dauke ta ban dauke ta a matsayin ni na dauke ta a matsayin wani abu na abin ma da ya shafi aiki na ni na dauke ta duk da ina yin nishadi na ina yin duk abubuwan da zan yi kuma ina karanta labarai saboda a zam a- a a da sai dai in ka saurari rediyo ka karanta jarida amma yanzu ja- jaridar da rediyon duk suna tafin hannun ka za- zan yi amfani da shi in karanta labarai saboda ni ina da sha'awar bibiyar labarai da sanin halin da duniya take ciki bayan wannan ina amfani da ita akan abubuwan da suka shafi aiki na zan zan yi abubuwan da nake yi abin da ya shafi kawo ci gaban al'umma wata ran idan nayi wasu za su gani su yi sha'awa su ce dan Allah su ma suna sa in nuna musu ya za su yi wasu ce ai haɗin gwiwa ai wani ma wanda baka taba tunanin zaka san shi a duniya ba in ya ga abin da kake yi zai ga cewa yana da sha'awar ya aiki da kai to ta ganin ka karu kuma ka sa wani ya karu shi ma ka taimaka ka canza rayuwar mutane to amma duka yanzu amma- ba ma a so a nuna matasan cewa ga yadda za su yi su karu da social media a wayannan mutanen da suka zo kuma su wani abun mamaki anti na san yanzu zaki ce bai kamata in faɗa ba To.
wani lokaci Toba, toba, an mun kai da garki.
ba iyaye ba su su waɗanda suke yin wannan zugan zaki ga ba matasa bane ba su wa'annan Masu rayuwarsu tunzura ta yi kyau, matasa?
eh, rayuwarsu ta yi kyau zaki gan su sun samu nasara sun samu duk abin da suke so na rayuwa to amma saboda wai su maintaining wannan matsayin da To amma suke da amma shi, amma sai amma su rika- na na na ba- ban ce karki faɗa ba. Na yadda amma su matasan Mm.
ai ba yara bane kanana.
kin san me matsayin Tsaya mana, Akwai ya talauci haƙuri, da tsaya ake fama da kiji. Tsaya kiji, ya Na haƙuri.
tsaya.
Yawwa. Ba yara bane yan ƙanana ƙanana.
gaskiya ne Ba jarirai bane.
ba jarirai bane da hankalinsu da tunaninsu me zai sa wanzu wannan hankali yanzu misali ga ni tsakiyar kuke da yar uwarki shatu a nan gurin Aisha tana amfani da kafar sadarwa ta wannan da ake amfani da ita tana amfani da ita domin ta yi- ta ta nemi ta yi- ta yi sana'a ta biya bukatun rayuwarta ba ta jira wani ya zo yi mata me yasa kuma ba wai ba ta bukata irin wannan harkar nanayen ba ko kuma ba ta rasa kila wani wanda zai zo ya ja ra'ayinta ta hanyar da za ta je ta yi abin da ba daidai ba abin da ake so shine me yasa su matasan ba za su yi tunani su tantance waɗannan abin guda biyu amfaninta da rashin amfaninta sai ka ɗauki me amfanin ka bar rashin To, ai, amfani kamar to da ita rayuwa ma ai gaba Wasu ne ɗayanta suke amfani da wata dama su canza su su ɓata tunanin matasan to wasu ne suke daga gefe suke ganin cewa suke saboda su cimma wata manufar tasu mara kyau suke amfani da wannan dama saboda su wannan idan suka sa matasan suka ci mutuncin wani suka zagi wani dan adawan nasu suka zagi wani malamin suka suka zama rayuwarsu ba su san ma ina ta sa gaba to su kuma za su zama suna controlling abin daga sama sai yadda suka yi da su kenan to kin ga Aha.
ba- To, ya ai shi ne, na so nake yi ta kai aya ai, ka a tare ta.
Sun samu Eh, ilimi karatu yayi tsada rayuwa ta yi tsada Amma, aikin yi Zainab, to an hana su kuma kuma Zainab.
sai kiga an zo an miƙo musu wani ɗan Zainab, wannan wanda suke Zainab ki neman koma kan, ki koma kan maudu'in da muke magana a kai.
rashin alfanu Amfaninsa da rashin amfaninsa. Babu maganar wani ya zo ya saka maka wani tunani ka je kai abin da yake ba daidai ba. Wannan kafar sadarwa tana nan kuma kowanne kamar yadda Bello ya faɗa, kamar yadda Sufi ya faɗa, kamar yadda Aisha ta faɗa. ta- Akwai dalilin da yasa aka yi ta. to me zai yi me yasa ba za a yi amfani da ita ta dalilin da aka yi ta ba to ni ke Ab- san da zan iya gaya miki za ki iya faɗa An sa magana Aisha ɗaya?
Mm.
na yi tiranin mutane sun fi dubu goma sha zan je makaranta irin ta women center din nan ma suna ihu kana koya musu suna ma gaya maka kai kana ma dariya saboda kai kana ganin cewa kai wasting time ɗinka kana ba Ka su wani ɓata ilimi, lokaci.
amma su duk ba su san me ake faɗa ba a da ta maganar ta to matasa mm.
ba wai daga manya suke ganin cewa bai kamata su yi amfani da ita ba da mu tuno wata magana da ake cewa ban sani ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne Mm.
shugaban kasan mu ya faɗa ne lazy Nigerian youth Mhm.
haka ne saboda ni zan same ki in ce dan Allah dan annabi ki zo rana kaza zan miki training dan baki Wanda ake horo fara tambaya ta nawa za a bayar Mm.
saboda mu mun gwammace a dinga ba mu tallafi mu cinye saboda ba mu da energy da za mu yi abu ba mu da kanmu.
ƙwarin kuma gwiwa in kika lura ko a rayuwa ce in kika ce zo mu hira za mu yi awa saba'in amma kika ce ɗauki Kur'ani mu yi karatu sai kiga an fara an gaji Mm.
ilimi ne da zai kare mu Mm.
sani da mu tun farko da mun haka muke tun farko muke wasa Mm.
in yaro yana wasa ko karatu kika kawo mai zai tashi ya fita ba wai wannan ba bambancin mu da kamar mutanen kudu kenan su sun gwammace ka da kiɗa ya yi karatu akan ya yi wasa yana da time ɗin wasa kai kuma ɗanka kullum yana waje yana yan gala-gala in ta ƙare in an yi ruwa a zana ƙasa in an ƙare a yi yanta maza a tafi baltin safa ɗan ƙaramin yaro ki ga sai ya dawo to shi dama bai sa cewa wannan abin yana da muhimmanci a rayuwarsa ba saboda ya riga ya gina cewa shi fa wannan life ɗinsa da yake yi na wasa duk shi ya ja mishi so matasa ba wai wasu suke influencing ɗinsu ba mu mu muke cutar kanmu ni ba zan zo ki ban abu ba sai idan za ki ban kuɗi abu ɗaya ne in zan yi training zan baki abinci da safe zan baki abinci da rana zan baki certificate abin da yasa suke zuwa training din kenan ba dan suna so su ƙara ba saboda kyauta ne facebook ita ta ɗau nauyi ba zan karɓi ko ƙwandalarka ba kuma a ci da kai mai daɗi ka ci ka sha in kika wa mutum dubu tirenin mutum ɗari ne za su da su kira ki daga baya su ce sun samu matsala akan abin da kika koya Mm, musu su suka ya tsora kamata sana'a su su gyara.
wani kuma kiran ki zai hajiya ba wani tirenin din ne a ina za a saboda ce zai sau fi ɗaya ne?" shinkafa sau safar ɗaya ne kin gane so wani abun amfanin social media sai dai in kai ka sa ta ba ta da amfani Mm. amma amfanin ta komai ya da fi kika ga rashin an yi shi yana amfani da amfani mu mu muke sa komai ya ƙi yin amfani mu muke batawa ko dan da zaki ji an ce like mutane yawanci zaki ga suna zuwa suna hawa irin site din nan da suke gane-ganen banza da abubuwa da waye ai a tsakanin junan su suke influencing kansu ka zo ka ga Su ina suke ganin jan wani ra'ayin grouping a junansu.
online ko wani abu Mm.
ka gani kwanaki wani group aka sa ni ina hawa aka turo wani bidiyo wai da na fita suke bi na private wai me yasa kike fita ban ma musu reply ba ban san wani iri bane blocking din su nake saboda wasu hakin ma maka number suke. sai kaga ana yada fasadi wallahi a WhatsApp suka sani a group din ina hawa in Ka ce ji ma ba a tafi ma can ban babba taba ba.
ganin shi ba na san shi ba ban kawai a group din na gan shi shi tsindin ma yana ciki na fice gaba daya to kin ga mu muka sa tafi ba ta da amfani a gurin kuma wannan masashen duk wanda ya wuce 18 sai dai ka bashi shawara in ya ga dama ya dauka saboda in kace shiga wuta ba zai shiga ba ya san ciwon kansa duk wanda ya wuce 18 ya san meye yake mai zafi in zaki ce za a raba kuɗi sati guda ana layi za su je su karba amma ilimi na sakan ɗaya wanzan ba zai iya bi miki layi ya karba ba shi sa matasan mu problem din a kansu yake abin da yake sa matasa ya tashi shine kaga wani ya je kasuwa ya yi kuɗi sai kai ma ka tashi ni ma aisha zan ya za je in a gyara ni ma zan je in yi, Ya ni za ma zan- a yi a gyara?
yanzu abu ɗaya ne za a yi a gyara shi na farko success story ni da nake amfani da social media me taimin shi sa in yau mutum training ya bude ba shi da one follower in ya samu zan ce ka turo min saboda wata tun ba mata ba akwai kyashi da kishi to fa da da nake kiran ki ki zo mu je program kaza ba kya zuwa amma yau da kika ga na canza sai kaga ana kira ya za a yi mu je program nan ce an wuce ki ko kin je ba za ki kamo ni ba wallahi sai dai ki fara daga farko saboda mu mun fi so kawai ki tashi kaga ka tsallake guri step din nan ba a so a hau gyara ɗaya ne success story din waɗanda suka yi su ma baya labaran waɗanda suka ci fitowa. baya nasara fitowa eh to a rika fito da a shi dinga fito da shi in ke kina da wanda kika wa tro- training no matter bada how mutum ya horo.
samu wannan impact din Mm.
ki boosting din shi ki nuna jama'a cewa kai wane yayi shi ma zai iya to gafin gobe za ki ga wani ya ce ya za a yi ni ma in yi kaza kuma shi mutumin nan in kika yi in da yana 50% na effort ɗinsa zai koma 100 Mm.
Saboda ya Ƙoƙarinsa saka da ko kin tura ƙwazonsa.
mai cewa gafa Irin review din da ya yadda, samu mm, abin da na ya mutane.
yawa wani ga business din da ya ta fara sai da atamfan nan ta zo ta ce miki ba ta da jari wata na jira gwamnati ta ba ta jari ka cuci kanka amma kin ba ta shawara akwai kasuwanni akwai shiga ki musu magana zan dau hoton kayanka in an siya zan zo in dauka in cire riba ta in baka uwar kuɗin ka ba bashi za mu yi da kai ba kowane irin abu kake so zaka fara da kaɗan ba dole wai sai abin da kake so ba kuma muna da hangen nesa kai saboda kaga wani kawai yana cruising social media life fake life ne to eh aka ce yanzu in ka bata a hotonka na social media an ga Angelina Jolie kuma a waje kuma wai kasa nemo ka za a yi saboda saboda ba rayuwarka da kake yi actually da kake dauka a social media ba so ni a gani na ni social media office ina ce office ɗinka ne to ya za a yi matasan su maida ta ofis yanzu abin da za su yi shine advocate namu ni da na iya ya za in yi infacting ɗinka kuma kar in gaji shine kuma me success ina yanzu ana cewa wai mutum ka fito ka yi biragin ka yi birga na yi amfani da facebook na yi amfani da instagram ga inda ya kai ni kai kuma kana can kana tara followers kana wani to yanzu da mazan matasan nan sun yi shiru sun bar mata ana yi cewa akwai mutane marasa ilimi fa da suke amfani da social media nan To, kuma sun fi yawa to.
Ko ta yaya zaka dauko mutumin da ba Au, to.
ta yaya zaka dauko mutumin da ba shi da ilimi ka dora shi a shi hanya ba fadin zai ma matsalan hau ba nan magana ta gaskiya ba zai ma hau ba rayuwar mu mu gaba muna da privilege cewa mun je makaranta mun yi karatu mun san daidai mun san ba daidai ba amma akwai tarin mutanen da su fa ilimin ma ba su same shi ba amma sun iya hawa su like su yawa sai dai su hau su To, to magana to ta yaya suke rubutu masu rubutu su yi magana Sun iya voice note ma, da yawa.
yawa za ki ga an danna an tura voice note an yi To ya- ya- ya- yanzu dai a sha ruwa a sha ruwa a sha ruwa a sha ruwa a yanzu nan bari bari bari mu a- a- akwai bari mu sha ruwa tukuna amma kafin mu sha ruwa mai sauraron shirin hasken matasa yau kafar sadarwa ta zumunta ta ah, ta ta ta kala kala iri iri ta hautsina hazo ta damutsa hazo kuma sai aka yi sa'a sai zamana mata ne suke bayani suke fitar da ah, ah, ah, bayanan da ya kamata a ce ba wasa a ce mun yi dominating Ai, a dama ai ai ai na fahimta malam Zubi. Don haka ah, mun ji irin kalamai yadda ake yin su da karsashi yar- yadda kafar sadarwa take da amfani matuƙa gaya hanyoyin da za a ba a zamana ana amfani da ita sosai kuma muna jin irin yadda matasa suke kuma ƙin yin amfani da ita ta wannan hanyoyin suke yin amfani da su ta wannan wata hanya daban za mu ɗan je mu sha ruwan hasken matasa idan muka dawo sai mu ɗora.
Kalubalen zamani ya yi wa matasa da baibayi ta fuskar hanyar lafiya, ilimi, cin zarafi, rashin samun ci gaba, tattalin arziki musamman rashin aikin yi, rashin ruwa, tsaftar jiki ta muhalli, rashin kwanciyar hankali, ga rashin tsaro, ina mafita.
Hasken matasa.
Hasken matasa Eh, hasken matasa. Shiri ne da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR da haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amuran da ke ciwo matasa ciwa ƙwarya wato yasu. Za ta kawo muku kai tsaye daga tashar Express Radio a zangon FM na mita 90.3 a duk ranar Laraba da misalin karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi na yammaci.
wanda gidauniyar Aminu Magashi Garba ta ɗauki nauyin kawo muku. Hasken matasa.
Misaro barka mai dawa cikin shirin hasken matasa alfanu da rashin alfanun kafafen zumunta na zamani wanda suna nan irin su Facebook, irin su Instagram, irin su LinkedIn, irin su waɗanda masu ma ba a san sunansu ba, eh, wasu su Park ne, su wace ce ga sunan dai kala-kala iri-iri kamar yadda Bello ya faɗa ɗazu ya ce wasu ma ba a nan ya kamata ake amfani da su ba akwai wajejen da ake amfani da su amma dai yawanci a nan kusan zan ce waɗanda aka fi amfani da su shine Facebook da wannan na sai kana da lambar mutum za ka gan shi wato WhatsApp eh to waɗannan guda biyu na son sun fi tasiri a nan kuma mun ji yadda zance ya ɗumama akan hanyoyin da zai zama matasa sun zama ma suna da aikin yi idan aka tuna a baya a cikin shirin nan an yi maganar rashin aikin yadda ya addabi matasa ana neman hanyoyin da za a ba a sama musu aikin yi to ga kuma yanzu matasan da kansu mun ji suna maganar wannan kafa tana da matukar amfani wajen samun ayyukan yi malam mu je ga malam sufi na ga yana so ya yi karin bayani akan batun da zainab ta ɗauko Yawwa.
aisha ta ɗora a kai so abin da nake so in kara shine, Amfanin kafar eh, sadarwa.
amfanin shine duk abin da suke faɗa na magana abin da ya sa matasa ba su wannan daidai ne Mm.
magana ɗaya ita ce shine al'ummar mu iyaye Mhm.
gaskiyar magana yawanci sun saka abubuwa watakila saboda abubuwa na rayuwa a iya cewa na biyu matasan nan sun rasa mentorship To.
wa'anda na baki bayani a baya yawanci za ki ga cewa an samu mentorship kamar yanzu ina kira ina lissafa miki mentors ina sanda nake tasowa Mm.
kin ga misali akwai su professor Yusuf Adamu akwai su professor Abdalla Uba Adamu ga su nan birjik wanda duka sun yi influencing din tunanin mai zuwa nan. to amma waɗannan matasan na yanzu sai suka rasa wannan amma abin da zai nufi faɗa yanzu mutum ne yana Kano ya yi gwagwarmayar su ya yi abubuwan sai an san shi ya yi suna yana wucewa na office a Abuja abin da zai fara tunani shine nan da shekaru kaza zan iya shigowa siyasa to ni ma ina so in ja click ina kin san a nan ne a social media ne mutum ke mai da kansa intellectual Mm.
mutum ba wisdom ba komai shi rika kullum amma saboda kawai ah, an yaga cewa nan bangaren mutane da yawa ba sa son wannan mutumin ko wannan bangaren sai ya bi waɗannan da ba sa ƙaunar nan saboda ya ja waɗannan shi da kuma wasu masu karatun gashi da ilimin su da komai amma sai kiga sun koma da kikai ta wannan fannin saboda sun biya wani mutum guda ɗaya wanda shi amfani yake sai kiga mutum ya yi posting ba ma'ana amma za a yi ta bi ana lakin saboda kowa yana so yana cewa muna tare so da haka suke haɗa wani irin su ma nasu camp saboda su yi am- masa amfani a gaba to Wato ƙarar- ƙananan majalisu dai ake haɗawa ke shi ne a- a- a- a- to eh, irin majalisu da ake haɗa a kwararo a manya to manyan majalisu Gulma- ake haɗawa.
gulma Kina ta nace samu manyan abu a cikin majalisu a- al'umma a saka kamar ni yanzu kullum akalla na san za a yi gulma da irin sunana ko makamancina sama da guda ɗari a rana saboda ina da wani ra'ayi wanda kuma suna ganin cewa ba za su iya taɓa wani ba su amma za su samu wancan da aka sanna a ci aiwa na kwanaki fa har dubu aka yi ma abokaina ne da muke gwagwarmaya da su a da da baya muka canza layi saboda na gaba mai bullewa bane duk ƙaryar banza ce kawai ana so a ja yara a jiki inda ni ma ina tare da mutanen da suke tare da ni ni kuma na fandare ban yadda ba so da haka sai aka ce bar a haɗa a yaƙi ni to amma abin nufi a nan shine dole ne idan da gaske muke gaskiyar magana mu a nan arewacin Najeriya kudancin Najeriya suna da nasu matsalar su ma amma mu a nan namu ya kamata a ce wanda ya zama ya samu nasara a cikin al'umma ya rika ba da wani lokaci wurin ganin wasu koda daga ci kamar abin da take training da take muna ba da shawara in train ai training shi ma a rika training na zakulo waɗanda mabukatan abin ne eh ana Eh, saboda wani sa'in kana so kai training saboda sha'awar kana so ka rage mutane da ka ba su dama a ba sai su a kowa ba da ya- wuro sai a yan nardu.
ko kungiya za ka yi ina gaya maka in ka kira za ka kungiya kashi saba'in wanda za su zo kungiyar ka da farko duk ƙarya ce sun zo ne su ga cewa ya za a samu kuɗi akwai hanya In ba za a samu wasu watsi.
za a da gwamna aka zo mitin na ɗaya ba a ci kaza da shinkafa ba na biyu aka ji ba labari to na uku fa za ka ji an ce ai ba na nan na yi tafiya haka za a yi ta yi so ina ganin dole ne mu gaya ma junan mu gaskiya makafanin ta gaskiyar mutane an yi arziki muna da irin su biyora a jihar Kano ko sun yi kaurin suna wurin sun saka ha- abubuwa na amfani da tafi sadarwa sun samu ko Jafar Jafar abokina shi ma ya amfani da wannan kafar sadarwa ya yi sharin abubuwa kuma yana ba da labaransu da wannan ga su nan Birjik irin Salihu Tankuka ka sai dole mu faɗe su don kada a ce kai ta
Ah, mun gode kwarai Malam Sufi. Bello a ƙarshe kafin mu je ga masu sauraro. Na san cewar kai ma kana amfani da wannan kafa wajen samar da ilimi, ah, wayar da kai da kuma dogaro da kai ma a wannan kafa. Ya za ka haskawa matasa, domin muna so ne su amfane ta. shirin hasken matasa so yake matasa su amfani waɗannan kafofi maimakon cewar su rika amfani da su ta hanyar da ba za su amfana ba.
To, na farko zan fara da faɗar abubuwan irin amfani da nake da shi Mm.
don mutane su gane. Na farko, um, su wayannan kafofin sada zumun- zumunta abin ta hanyar da suke samun kuɗi Mm.
shine ta hanyar tallace-tallace. To, ni na yi karatun yadda ake ɗora talla. Kamar yadda akwai waɗanda suka ƙware a harkar talla ta gidajen rediyo, ah, wanda za a ga suna cikin ƙungiyoyi sun zama professionals haka.
Mm.
to ni ma na yi karatun wannan na zana jarabawa na ci na zama professional na ma- masu mai dora talla akan intanet so in misali kana son ka tallata wani abu a- akan a shafin akan yanar gizo ni a, Za ina ka ɗan- tsara wa mutum.
mutum yanda zai yi nawa zai kashe da waye-waye da sauransu Mm.
bayan haka kamar yadda aboki aiki na aisha ta faɗa ɗazu muna mu'amala da facebook facebook suna da ah, suna da irin tsare-tsare da abubuwa da yawa da suke a duniya ba wai kawai ka zo ka ga mutum kai likin kai posting ne aikin su ba mu muna cikin masu irin kirkiran manha- manhaja ta wayoyi ko ta kwamfuta kuma ah, ita aishan tana ɗaya daga cikin su shugabancin na reshen kano ni kuma na dutsen jigawa to abin da muke yi muna tara ah, muna tara da matasa muna koya musu ya za su su shiga irin harkar kirkire-kirkire kuma ah, ita ta fi ba da karfi ta bangaren kasuwanci shi maganar ta fi yawa nan Mm.
ni kuma ina koyar da yadda ake kirkirar daga misali application ta waya Mm.
eh, ko ta computer eh, ko ta kan internet kan shafukan internet kamar website da sauransu duka ina yi so ɗaya daga cikin amfanin da shiga irin group ɗinmu yake bayarwa shine har irin scholarship ɗin nan suna bayarwa mutum ya yi karatu ha- irin karatu na turai a bashi Mm.
degree ɗinsa ya gama ko ah, ina ganin inda ba don koronan ba ah, shekarar ta gabata an ba wa mutum biyu irin wannan scholarship ɗin Ki nan, je wanda su yi kowanne karatu.
eh a scholarship ne wanda za ka yi shi a kan yanar gizo amma kuma kana mu'amala ne da wata Ƙasashen jami'a waje, da mm.
take ko kamar wanda suka bayan na shekarar da ya gabata jami'a tana faransa Eh.
kuma an yi an gama ni da kaina ma na samu wannan karatun kuma na yi ah, yanzu ni ma ina da wannan eh, wannan Wato dai akwai mamora a kafan nan.
suna da yawa Ai, A'a Najeriya ne.
to ai ai ba- ba ba lokacin zuwa rabin ai.
To shine abinda kamar yadda kowa yake faɗa ina ganin in ka haɗa duk abubuwan da ake ta faɗa shine matasan mu gaskiya ah, ba su gama yadda cewa in kana son ka amfani wani abu sai ka yi aiki ba. Wannan shine matsalar mu. Saboda akwai hoto don wannan ba za- ba abu ne wanda zan iya sharing hoto ba.
Mm.
Akwai ah, ah, ah, kamfanin Facebook tana kai mu ko ah, ƙasar Afirka ah, kowane kowane shekara. mu je mu yi kamar irin taro haka mu ga junanmu mu da muke shugabancin irin waɗannan ƙungiyoyi kuma a nan najeriya ina ganin akwai kusan shugabanni irin wannan kusan mutum a da muka je lagos ina ganin kamar mu 65 ne ko To ku ku laifin ku kenan kenan bu- laifin ku ne kenan da ba Amma kwa gaba faɗakarwa ɗaya ba ne.
kwa wayar da kai ba kwa kiran matasan.
Ina Eh.
yi wallahi. Lockdown ɗin nan ne Tsaya, biye zan To, ga komai.
to.
wallahi ina ganin gaba ɗayan mu da muka yi hoto akwai hoton da muka yi da ni da su Aisha da sauran abokan aikin mu wanda mu ne yan arewa a cikin Eh.
wannan guda 65 ina ina ganin bai fi mu bakwai ne yan Yan arewa ba.
kuma abin da zai baki mamaki shine akwai resuna a arewan Mm.
wanda yan kudu ne Mm.
suke shugabantarsa Subhanallah.
wannan shine matsalar da muke fama da shi Mm.
idan ka ɗauko wa wasu mutane ka ce mu wasu irin mutanen mu anan ka ce musu a zo ka shiga wannan abu Mm.
idan ya gano cewa sai ya ɗauka man shekara biyu kamin zai kai wannan labin sai ya ga gare ya shiga kasuwa Mm.
ya je ya gani ko zai kuɗi ya zama ɗan gwate gobe to irin waɗannan abubuwan su ne matsalolin namu Ka san bambancin mutanen mu ba su san me bambancin experience shi ke ƙara wa mutum.
ni abin Gogewa.
da yasa wannan ya fi damun mu shine Mm.
waɗannan abubuwa mun riga mun tabbatar cewa gaba kaɗan Mm.
za su mamaye komai da komai da muke yi Mm.
amma kuma mutanenmu da suke cikinsa 'yan kalilan ne suke shiga saboda maybe suna karanta cewa tana da wahala sai ka ga eh, in muka haɗu muna irin tarukanmu da muke yi sai ka tarar gaba ɗaya ko 'yan kudu ne da ya fi ka tsinci maybe hausawa wanda suka kuma a cikin hausawa ma fa in ka samu wa'anda suka yarda ma suka kware a kai ina abokan da suka fara wannan harkar ba su yi nisa ba suka bata wallahi ba zan iya kirga ba Allah kyauta. Yanzu dai kalubale ga Sibello da Aisha. Kalubale na horar da matasanmu wajen ganin cewar sun san hanyar amfani da waɗannan kafafe domin su samu kuɗi su dogara da kansu su daina zaman kashe wando ko ba gaskiya ba. Mai sauraron shirin hasken matasa kai tsaye daga nan ɗakin mu na yaɗa shirye-shirye inda muke sauraron ah, matasanmu akan amfani ko in ce alfanu da rashin alfanun kafafen sada zumunta na zamani wanda suna nan da yawa iri daban-daban Ah, mun ji zainab nasir ta yi nata bayanin bello sani ya yi musa abdullahi sufi ya yi aisha abdulhamid ita ma ta yi nata kuma a daidai wannan gaba za mu je ga masu sauraro inda za mu ji daga bakinsu kuma kafin mu ji ta bakin masu sauraro akwai wata kafa ita ma da za matasa za su iya amfani da ita wajen ganin cewar sun cir- sun ah, ribace ta inda za su samu damammaki na samun ah, ƙwarewa ko gogewa a kan wani sai dai idan mutum ya shiga wannan kafa shine zai fahimci irin tsarin yadda yake yawanta wannan hanya zai iya amfanuwa da ita don haka za a gaya wa matasa cewar a ɗauki www guda uku ko sai ɗigo sai n ta na sai j ta ja kenan sai fa ta f sannan p sannan dot ng kafin mu tashin Allah da zan maimaita a shiga wannan kafa a duba akwai dama ta samun gogewa ko horo ko ilimi da zai iya amfanar matasanmu. Sifili tara sifili ɗaya tara biyar tara ɗaya bakwai biyu bakwai sifili takwas ɗaya uku biyar biyu ɗaya sifili tara tara ɗaya su ne layukan da za tun ɗazu dama ma ana ana ta kira ta yanzu a nan cikin ga muna da slot na 10,000 da za a yi ma mutane training yanzu amma da ke akan zoom ne sun ki yarda au kina da shi yanzu sosai ma to sai ki ba su link za din su iya hawa za zoom su ba kai yi ta musu koyawa mutum ya taimaka wai sai ka sa mai data to fa
jin daɗin da zai hau zoom din Salamu alaikum.
sai ka sa mai Abi wa alaikum assalam wa rahmatullah.
sunana Yusuf Kogo ɗan shekara Life Primary na wato barata manya barkan ku da warhaka.
Muna godiya Malam Yusuf.
Yawwa gaskiya da wato da zaki zan shigo to kuma da ita kowa duka sun yi zafafa a cikin wato wannan gida mai albarka.
To gwara da ka huce dai.
Yawwa ai da wajen sani da shi sati kina program ne wato zan yi sharhi amma yanzu to alhamdulillah kun kowar da wannan sharhi.
Tom.
Um, Abin da nake so dan wato ƙarin bayani shine Mm.
kaɗan.
Mm.
Alhamdulillah wannan kafofi a lokacin da kowa yana amfani da ita a wannan zamani, Mm.
to wani ba tabbas inda suka faɗa ba za ka taɓa sanin cewar shi gashi yadda yake ba sai irin in an wato yi posting din shi ko an tsora shi a Instagram ko Facebook ko wani abu dai haka sannan za a gane shi a rayuwa. To shawara ta shi ne idan mutum ya ga cewar an yi wannan abin an Mm.
tallata shi ko an sa shi Mm.
to ba wani abu ne ija mai ba illa kyawawan ɗabi'an sakila da aka sani a unguwarsu shine ya sa shi wannan matsayi Mm.
to abin da nake so in wato ja hankalin shi ne shi ma yayin da idan yana da wani dama a gaba to sai ya jawo dukkanin wa'yansu tunda shi babban mutum ne ya wato ja an kuma tallata shi an mai kyawawan ɗabi'i na hali Mm.
to sai ya wato me inganta wannan kyawun ɗabi'un nashi ba wai ya ruguza rayuwar matasa ba abin da nake nake Allah ya sa an fahimta ma'ana dai idan matasan sun wato ɗabbaka wato halayyar su ta gari to yi wannan amfani da damar halayyar ta garin ya wato taimakawa matasan a wato fili da batili da kuma wato harkar social media ba wai a tarwatsa rayuwarsu ba To mun gode kwarai. Mun gode kwarai. Mun gode.
shekara To Malam Yusuf ban shekara. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Yawwa.
Malamai barkan ku da aiki gare da gaske.
Barka ka dai.
Babu ke kasuwa da farkon suna na ayyuka Bello Osima na kira waya sai sai daga nan Ungiyar Marini.
To Ayuba.
To babu shakka ana fito da mai da can mai matuƙar muhimmanci a kuma lokacin da ya kamata.
Mm.
Duba duba da yake yau da cewa matasan mu a yanzu suna amfani da social media ne Mm.
ta hanyar koyar rubuce-rubuce waɗanda ba sa amfanar da su da komai.
To. To ya za su yi su gyara?
Yawwa ya zo nake tafiya a kan maganar da kenan.
Mm.
yawwa duk ne ko kuma sun yi rubutu da ko za a zo kan haidar horo da kuma duk wanda ba su kamata ba Mm.
to yana da kyau a ce matasan mu suna su mai da hankali su Mm.
amfana da wannan lokacin da suke hawa wannan abu tun da zuwa nan suke ne da ta zama ruwan dala ko gina Mm.
ta ga cewa ta riga matasa ta ce wannan abin shi ne abokin rayuwarsu a daga wannan lokacin Mm.
ni ya ce ko to su yi kokari kamar da aka yake san da wannan abin Mm.
ya ce mai da hankali mai domin mu amfana da wannan abin da ya kai mu je mu ce a ce ko muna zuwa muna hawa a hasan ne wata ya ce ya za a yi kuma a ce mai san wannan abin kuma da yamma amfana da shi muna da cewa muna da kamar da kira da da mai da hankali da mu je mu san wannan abin kuma da mu amfana da shi Mm.
assalamu alaikum wa rahmatullah To mun wa alaikum assalam wa rahmatullah mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Yawwa.
to a tira Allah ya saka muku da alkhairi kuma kai da suna na da masu musulman gudu To Malam.
da kana ta ta shekara To.
tun na ji abin da bazan ba da ta tara kuma gaskiya ni a mazauna ni ba ta ce yana da ita social media gaskiya sun saba da kuma da sun kashe musu Subhanallah.
yarda a wannan kada ku yarda a gori na da muke da da wasu mutane amma yanzu wallahi zai hada wasu da wasu yana da su gaba ɗaya shi na yarda kuma ba da abin da za mu tsere su Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya kare musu Allah ya dauka su To dan kuma da suke amin.
kokarin dan mun yi ma'ana da gane da gane haka ita da kuma da Allah ya saka musu da alkhairi kuma kuma Allah ya kare da mu Allah ya saka da mu kuma Allah ya kare da mu da su da mu wannan shi da gudun ba da da ba su da godiya kira To gidauniya kuma da ta ɗauki nauyi fa ita ma ai da baka yi mata addu'a ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Hello?
Hello. Hi. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Yawwa, Amun lafiya alhamdulillah mun gode Allah.
Ibrahim Abdullahi yau lamu da shi.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
Fatan alheri yanzu na kunna gidan rediyon da ba san a
Mun gode. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Amin.
Ko Yusuf so ne ya dawo abu ɗaya ne na manta wallahi shi ma na dan damu na idan Sakan biyu Malam Yusuf.
Yawa, abu ɗaya ne da Allah ya sake da magana a Faɗi kai faɗi da faɗi.
tambaya.
Mhm.
Yawa kamar idan mutum ya yi posting wani abun bai wato kamata ya yi ba sai ya ce wai in baka tura group kaza ba ba za ka samu kaza ba ko ba za a yi ma kaza ba ko Allah ya zai wato haɗa ka da kaza.
To, mun Sai dai gode.
Ya ɗauko rayuwa da kuma ingancin wato ya taɓa addini.
Haka.
to shi ne nake jin wai dole wannan abun mutum zai iya samun shi ko ko sai wanda ya imani da wannan abun zai same shi To, Mun gode kwarai Malam Yusuf, amma wannan bai shafi abin da gaskiya muke tattaunawa a kai ba, domin magana da ake shi ne ita wannan kafa ta sadarwa ta social media wato ta zumunta ta zamani. Abin da ake magana yanzu a kai shi ne amfaninta da rashin amfaninta ta yaya matasa za su ci moriyarta. su bar rashin mu abin da bai da amfani ba abin da zai ƙari rayuwarsu da shi wannan shine abin da ake tattauna kuma mun ji bayanai da yawa ta hanyoyin da matasa za su iya cin moriyar amfani da ita wannan kafa za mu ƙara amsa waya a gaba wadda ina ga kusan daga ita za mu naɗe tabarwar shirin assalamu alaikum
wa alaikum salam barka da zainab ta ce ba mata yau barkan mu ka dai waye akan layi yawa sunana mubarak sani muhammad ina kira daga nan kurna layin masallaci kai tsaye mai gudunmawa ka ibrahim sani yawa muhammad gudun mubarak sani mubarak ai to ya haƙuri mubarak yawa gaskiya tabbas a kafofin sadarwa suna da matukar muhimmanci da amfani a cikin mutane su dinga bi domin yin amfanuka da shirewa to amma matsalar da ake fuskanta har yanzu akwai karancin mata matuƙa da suke kamata a ce an samu abubuwa masu muhimmanci daga ɓangarorin mata don haka nake ba wa 'yan uwa mata shawara su riƙa bin kafafun
yawwa su dinga bi kwarai kuwa suna bi duk da ke su dinga abubuwan da su dinga amfani da sunan su mata saboda mata gaskiya akwai karancin mata To mun gode kwarai da gaske Malam Mubarak Sani Muhammad.
na ko wani abu daban yanzu kin ga akwai matsa- matsaloli na cin zarafin mata waɗanda suke amfani da shafukan nan zaki ga irin in an ga mace tana yin social media ana kallon ta ma kamar wata mara tarbiyya in an ga tana rubuce rubuce ko wasu abubuwa to wannan abin yana sa musu tsoro wasu zaki ga kawai gwara ma su hakura To- akan su fito fili To me zai me me zai hana Mm, matan da wannan abubuwan suke faruwa gare su?
Mm.
Kin san ana canza sharri ya koma alkhairi. Idan an biyo ka da sharri kai kuma sai ka bi da alkhairi. Kin yi magana cin zarafin mata. Kin ga wannan abu ne da yake damun mata da yawa. Me zai hana matan su kuma ba za su yi amfani da shi wajen yaɗa hanyoyin da za a daƙile cin zar- zarafin mata ba.
ana yi kamar yadda zai yi matasa musamman samari a cikin unguwarku a lokanku a hanya kun rasa hanyar ruwa kwataminku ya cika ba ku ko kuma ba ku da kwata ba ku da hanya asibitinku ya lalace su rika ɗaukowa suna ɗora suna neman magabata mahukunta wanda za su rika yi musu aiki haka duk wannan hanya ce ta samar da ci gaba a a ɓangaren kafar sadarwa ana cin zarafi a online ana yin shi a real life To Allah ya sa a Ana daina.
tabbatar yadda za a yi a magance abin amma a wannan to, to, to, wannan, wannan ya kafa da na, wannan kafa da na faɗa, to ku tsaya, ku tsaya, ku tsaya, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Wannan kafa da muka faɗa za a buɗe domin a ci moriyarta ta www.njfp.ng za a buɗe shi ne ranar shida ga wannan wata, wato nan da kwana biyar kenan insha Allahu. ai mana afuwa sakonnin facebook ba za su karanti ba lokacin mu ya riga ya ƙure amma a biyo mu a kai in Allah da za mu bi waɗannan sakonni za a ji irin amsar su amma a yi mana haƙuri a yi mana haƙuri lokacin ya yi kaɗan irin abubuwan da matasan nan suka ƙunsu sun ɗumama sai dai a yi mana afuwa a madadin gidauniyar Ama- Aminu Magashi Garba shi ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri cibiyar bincike da kula da lafiya al'umma ta CHR sannan kuma da ƙungiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa da kuma al'amura da suke ciwo matasa tuwa ƙwarya ta space da matasan da suka kasance tare da mu a nan gurin Bello Sani Zainab Nasir Musa Abdullahi Sufi Asha Abdullahi da kuma sauran 'yan uwa da duka sunan da abokan aiki da suka taimaka wajen shirin ya zo muku yadda yake Nafisa Murtala Ahmad nake cewa assalamu alaikum
Lallai dai kiran matasa muke da dama.
sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR da haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya da cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amura da suke ciwo matasa tuwa a ƙwarya USFIS ta shirya kawo muku hasken matasa domin faɗakarwa wayar da kai da kuma samun mafita ga matasa kan al'amura irin su rashin ruwa tsaftar jiki da ta muhalli rashin tsaro da kwanciyar hankali ilimi lafiya da rashin aikin yi da sauran makamantansu da ke hana matasa walwala da jin daɗi shirin hasken matasa zai yi duba a kai a kowace ranar laraba da misalin karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi na yamma a tashar express mita casa'in da ɗigo uku gaskiya dokin karfe gidauniyar aminu magashi garba ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin Lallai dai kiran matasa muke da dama.